الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a nan rumfuwan bare a birnin niyame domin ci gaba da karatu littafin mu na sunan abi dawud a wannan majalisin namu mai albarka mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna a talatin daidai ga watan jumada ula hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya bimil vincent wannan kuma shine darasinmu na hamsin da bakwai a cikin kitabun sala bayani akan hukunce-hukuncen sallah kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shi ne tafnin lazazatu mimman nala lazzataha من الإثم ويبقى الإثم والعار تفني اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء من مضبتها لا خير في لذة من بعدها النار تبقي عواقب سوء من مضبتها لا خير في لذة من بعدها النار wannan baitin baiti ne da ake shiginawa zuwa ga imamu ali radiyallahu anhu idan kuka ji a cikin farinsa yana farinsa kamar in yi kuka don saboda abun da baitin ya kumsa na wa'azi yake cewa jin daɗi ta hanyar haram amfaninsa kawai shine daɗin da za ka shi ya ce bayan ka ji daɗi ba abin da zai yin saura in ba mummunar makoma ba da zunubin abin da ka aikata ya ce la khaira fi lazzatin min ba'di hannaru ya ce menene amfanin daɗin da za ka yi sa ƙarshen sai kasance wuta ce makoma me amfanin daɗin da za ka ji na yan mintuttuka amma ya gadar maka da azaba ta kwanaki ko kuma ta dawama a cikin wuta wannan baitin yana nuna mana wani karin magana da hausa suke ce ma amfanin zunubi romo shi zunubi amfaninsa guda ne kawai ka ji daɗin da za ka yi shi kenan abin da zai biyo baya ba zai yi daɗi ba abin da ya sa na buɗe karatu da wannan baitin shine a ranar lahadi mun yi karatun usulu salasa wanda mun ƙare karatun littafin a ƙarshe na yi wata nasiha akan zunubin boye mutum ya nuna a zahiri shi mutumin kirki ne amma daga boye in ya boye ba mai ganin sai ta abin da yake so to wannan nasiha da na yi ga dukkan alamu ta rasa wasu samani guda biyu da suka kira ni a mabambantan ramuka wanda na gaya musu da zan gai wannan abin da suka faɗa min don ya zama to izina ga musu kuma alhamdulillah wanda suka kira ni gaba ɗaya suna halarta a wajen karatu kanmu ban ce ku yi takan lokaci ba ku ce ka wannan shi ne ko wannan shi ne a na gani ne don saboda alkhairi ne domin duk wanda ka ga an yi nasiha ta ratsa sa alama ce ta sauran alkhairi amin a zuciyarsa shi ɗayan ya kira ya ce malam wallahi lokacin da kake wannan bayanin na idan mutum ya ɓoye ta abin da yake so na kallakallan salula ya ce wallahi malam kana wannan maganar sai nake jin kamar da ni kake domin tare da ni akai karatun ya ce kuma duk karatun bai wuce shi ya ce malam na kasance ina yawan kalle-kalle irin wannan abubuwan ba na bidiyo kannan na batsa da abin da ya kama da haka ya ce tare da cewa ina yi idan na kare kuma sai in yi nadama watar ma in na yi sai na yi raka a guda biyu roƙi Allah ya gafarta mini ya ce amma shawarce ke kai mini wataran sai na goge application google kin da nake shiga in yi kalle-kallen sai na goge ta kuma bayan kwana biyu in ƙara gogewa in yi kallo ce malam ina so ku ba ni shawarori akan wannan shi kuma na biyu da ya kira ni sai ce malam ina cikin sharaftawa ya ce malam da farko dai ina ɗaya daga cikin masu da jimta karatun ku tun ana bulugul maram ina zuwa wajen karatu ya ce har yanzu kuma ina zuwa ya ce ya kasance musibar da yake fama da ita shine al'amari na istimnari ma'ana wasa da al'aura hammani ya fito ya ce yanzu yana kilgawa shekararsa shidda yana wannan kuma yanzu shekararsa ashirin da biyu ne kenan tun da shekara nawa ya fara ha da shekara sha shidda ya fara shekara shidda ya ce yana wannan aikin na wasa da al'aura hammani ya fito ya ce to yanzu malam ina so in tuba daga wannan musamman kuma abin da ya kara mini karhi in tuba kin shine yanzu na kamu da wata matsala shine ba ni iya rike hutsari dama in ba a yi sharar masallaci ba a yi kasuwa ko dalilin wannan ba za mu ce tubansa bai ba a tubansa ya yi tunda ai dama Allah yana jarabta mutum da wata musiba dan ya tuba to shi istimna'in da yake yace shi ga naune ba shi ba yanzu haka baya iya rike hutsari akwai lokutan da yana ma cikin sallar sai hutsarin ya kai hudu kun ga matsaloli da ake faɗi na istimna'i sai samari su ta ganin kaman eh kaman wasa ne kaman tsorata su ne ake yi to shi wannan ga naune ba shi yau ba kuma yana nan wanda muke hira da shi wanda muke hira a kansa ban ce dai ku ta kalla kalla ba shi ya bani izini in faɗi ko bai bada izini ba ma wa'azi ne kinan uwa masu girma da su da masu irin wannan ɗabi'ar wasiya guda nake musu kuma asali ba ni na musu ita ba Allah madaukakin sarki da manzon Allah su suka musu wannan me wannan nasiha wannan wasiya Allah madaukakin sarki ke cewa wal qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wasiya da waɗanda suka gabace ku da kukan kuma na yanzu akan cewa ku ji tsoron Allah magana ta ƙarshe da Allah ya a cikin alkur'ani shine ittaku ku ji tsoron Allah ita ce magana ta ƙarshe da Allah ya muna manzo Allah kuma yace ittaqillaha haythu ma kunta a duk inda kake ka ji tsoron Allah madaukakin sarki to diya san me ake ce ma tsoron Allah ba malamai suka ce ra'su tuqa mukhalafatul hawa kan tsoron Allah shine saba ma son zuciya kenan in dai har ka saba ma son zuciyarka ka saba ma son ranka to kana da me kana da me kana da tsoron Allah kenan wasiyar da nake muku shine ku ji tsoron Allah tsoron Allah shi kuma shine saba ma son zuciya duk wanda kaga ya bude bidiyoyi na ba tsaye na kallo me ya kai sa ga wannan son zuciya son zuciya eh shedan ya bada gudunmuwa shi shawara ya baka amma zuciyar sai ta me sai ta karkata duk wanda kaga ya rike al'aurar sai yana wasa da ita hammani ya fito me ya kai sa ga wannan son zuciya kenan me zai kare sa daga wannan saba ma mi saba ma son zuciya wallahi idan muka saba ma zuciyoyinmu to za mu kare da duniya lahiya saba ma zuciya shine takawa rasu tuka mukhalafatul hawa mu ji tsoron Allah mu saba ma zuciyoyinmu babban yaƙi ne ka yaƙi zuciyarka shi yasa malamai suka ce akbarul jihad jihadun nafs jihadi mafi girma shine yaƙin zuciya yaƙin son rai hausawa suka ce son zuciya son rai bacin rai duk wanda ya abin da ya so zai ga abin da ba zai so ba wannan shi ne ko a duniya kuma da lahira to kun ga shi wannan to a duniya ya fara gani ina mana wasiya da shi tsoron Allah madaukakin sarki mu saba ma son zuciyoyinmu wannan shi zai taimaka mana akan nisantar sabon Allah domin Allah dama ya ce mana innan nafsa la'amaratun bisu zuciya mai umurta ce game da mummuna mummuna aiki Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin karhin zuciyoyinmu abu na ƙarshe kuma ina ƙara musu da su rika nesantar keɓantuwa su kaɗai shi yasa ya tabbata a hadisi na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabita rajulu wahdahu manzo Allah ya hana mutum ya rika kwana shi kadai ma'ana ko da shi kadai cikin daki kadaituwa kadaici yana zayyana wa mutum yana taimaka mishi a kan wannan yanzu idan kuna ku uku cikin daki da Allah ko kana son kai wannan abubuwan kana kallo ko baka ji tsoron Allah ba ka ji me ka ji kumyar wayar da kake tare da su ko yanzu kuna ku uku da Allah kana hindu al'awar kake wasa da ita basa dalilin kuna ku uku dalilin ba kai kaɗai kake ba wannan ya taimaka a wajen me a wajen nisantarwa kuma da ƙoƙarin ko da yaushe ka shagaltar da kanka da wani abu wanda zai amfane ka ka shagaltar da kanka da abin da zai amfane ka wallahi ina ba ku wasiyar da ƙoƙarin takaita amfani da wayoyin hannu musamman kuma idan akwai internet idan akwai mega yawan amfani da internet yana taimaka ma wata ran ko ka so kaje kana kallon facebook sai a bijiro maka da wani abu kawai sai ya tara sha'awa ta kawai sai ka ji ka fada to takaita wannan ke zai taimaka sosai Allah ka ba mu ikon kamewa muna fatan Allah madaukakin sarki wayannan yan uwan namu guda biyu da suka nuna tsarkin zuciya wannan kuma da suka nuna tambayoyin sai ya kara nuna mini mahimmancin zuwa karatu da ba su zuwa karatu da Allah ɗaya san shekarun da za su suna ne suna ci gaba da wannan amma zuwa karatun yasa suka yi wannan har suka ji su tuba Allah ya kara musu istiqama da mu gaba ɗaya idan ba manta ba za mu tashi babur rajuli ya atammu bil imami wa bainahuma jidarun babu mai bayani akan nan ne ko babu mai bayani akan mutunan da zai yi koyi da liman alhali a tsakaninsu akwai aljidar mafi yawanci mutane da sun ji an ce aljidara su tsamanin gina ce a a larabci kullu ma ya suturuka an gairika ko an shaidin yusamma jidara duk abin da zai yi shakamaki tsakaninka da wani abu ko tsakaninka da wani ana ce mishi ne ana ce mishi ne ana ce mishi shida ana gane da kyau kenan wanshi har ya halatta akwai shakamaki tsakaninka da liman kuma ka bi bayansa misali wanda suke can waje mu muna ciki muna mi muna sallah duka wanda yana daga cikin misali ko akwai wani rido a nan sai kasance ga liman can ba a ganin shi amma ku kuma kuna san kuna bin sa to shine abin da ake nufi حدثنا زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته من الله ya yi sallah a hujiratihi a ɗan kewayensa ana ganin ba ana mihin gidansa ba ba ana mihin ɗakinsa ba a kewayensa domin akwai lokacin da manzon Allah yake itikafi sai a mishi ɗan kewaye to manzon Allah ya yi sallah a ɗan kewayensa wannasu ya tammuna bihi min wara'il hujra su kun mutane suna koyi da shi a bayan wannan kewayen nasa wannan ga dukkan alamu ya faru ne lokacin da manzo Allah yake itikafi da azumi ya tashi yana qiyamul layli sai wasu suka shigo masallaci suka ji muryarsa a cikin dan kewayensa yana qiyamul layli sai suka fara bin shi tare da ba su ganin shi amma suna jin me suna jin muryar shi wannan shine sharadi na kai sallah bayan liman ba ka ganin shi ya halatta kai sallah ka bi tabil ka bi wanda ba ka ganin shi matukar dai kana jin me kana jin muryar shi kana jin sautin sa kuma matukar kana ganin waɗanda suna ganin waɗanda suna ganin waɗanda suna ganin waɗanda suna ganin shi ana gane da kyau ko wanda shi ake ce ma yake da suna almuwala fi sofi wannan shi ne kenan kenan misali ana sallar juma'a akwai hili a nan sai wasu suna can tsallaken kwalta suna yi ana gane da kyau ko suna bin sallar juma'a suna yin sauti ko amma sallar da za su yi ba ta yi ba don mi don saboda ba a samu walatu sufuf ba don saboda ba su ganin waɗanda suke ganin waɗanda suke ganin wa suke ganin liman ana gane da kyau ku wannan shine kenan wallahu ta'ala a'ala ma da yace babu salati ba'da al-jumu'ati babu mai bayani akan sallah bayan juma'a ana nufin sallar nafila bayan juma'a har sunna ne bayan juma'a a rika yin sallah ta nafila حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال ما أنا سنتي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب النافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة lallai ibnu umar ya ga wasu mutane guda biyu suna sallah ta raka'a biyu bayan sallar juma'a yawmal juma'a ranar juma'a fi makamihi a inda yake ma'ana ya ga wasu mutane guda biyu suna sallah a inda suke bayan an kare sallar juma'a fa dafa'ahu sai ya ture gudan ana rajulan ne ko ba rajulan ba mutum guda ne ashe ibnu umar ya ga wani mutum yusalli yana sallah raka'atain raka'o'i guda biyu yawmal jumu'a ranar jumu'a fi maqamihi a inda yi sallan jumu'a shine ma'anan fi maqamihi fadafa'ahu sai umar ibnu umar ya tura sa gaba ko kuma ya jayo sa ko dai ya tura sa inda ya turawa ne kenan gaba ne zai tura sa sai ya tura sa wa qala sai ce atusalli al-jumu'ata arba'an za ka yi sallar juma'a sau hudu ma'ana za ka yi raka a hudu a sallar juma'a wa kana abdullahi yusalli yawmal juma'ati raka'atayn abdullahi shi ma ya kasance yana sallar ranar juma'a ma'ana yana nufin bayan juma'a raka'a guda biyu fi baitihi a gidansa wa yaqulu sai ce haka za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya kasance yana aikatawa abinda ake nufi shine ranar juma'a ce bayan an kare sallar juma'a ana sallamewa sai wani mutum ya tashi yana nafila a wurin da yake ya fara nafilar sai umar ya ture sa ibn umar ya tura sa a gaba ya ce juma'a za ka yi raka a hudu abinda yake so ya ce masa shine manzon Allah ya hana mutum ya haɗa wata sallah ta farilla da sallah ta nafila ba tare da ni ba magana ba ko an gusa daga inda ake kinan shi yasa yami ya tura sa kenan tura sakin da yake nan ya gusa daga me daga inda in ma bai sai da sallar ba ya ci gaba da sallar dai an dai abin da ake so an cimma bukata مالك حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب النافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة ابن عمر يا كسنجينا سوي تسلى قبل الجمعة كامل جمعة ويصلي بعدها معنانا من ينا نافلة kamin sallar juma'a idan ya zo masallaci wa yusalli ba'daha raka'atayn fi baitihi kuma yana salla bayan tarakau'i guda biyu amma a gidansa wa yuhaddithu kuma yana bada labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa manzon Allah kana yaf'alu zalika ya kasance yana aikata haka me yake so ya nuna muna nafila ta bayan sallar juma'a an yi so a yi ta ina a gida an yi so a yi ta a gida mun gani akan cewa daga cikin hikimar da yasa ake so a rika yin nafila a gida dan saboda a koya ma iyali a koya ma yara wannan shine kenan bayan wannan kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah yace sallu fi buyutikum wala taj'aluha maqabira ku sa wani rabo na sallar ku a gidanku kada ku bar gidajen ku su kasance kawan makabarta domin makabarta ita ce ba a me ba a sallah ma'ana ana wannan maganar ta shahi maza ne domin su mata asali a ina ake so su yi sallah a gida ake so su yi mala yace haddathana al-hasan ibn ali haddathana abdul razzaq akhbarana ibn jurayj akhbarani umar ibn ata ibn abi al-khuwa anna nafi' ibn jubair arsalahu ila sa'ibi bin yazid ibn ukhti namir yas'aluhu an shay'in ya tura sai yana tambayar sa game da wani abu ra'a minhu muawiya fi salati da ya ga muawiya yana yi a cikin sallah na ga muawiya na abu kaza a cikin sallah tsakanin ingancin wannan abun fa qala sai yace sallaitu ma'ahu aljum'ata fil maqsura na yi sallah tare da shi a al maqsura al maqsura sunan wuri ne falamma sallamtu afwan kwana biyu ina hawa da mura yace fadan ma sallamtu lokacin da na sallame qumtu fi maqami na tsaya a inda nake ma'ana na tashi a inda nayi sallar juma'a kin fa sallaitu sai nayi salla falamma dakhala lokacin da ya shigo a masallaci arsala ilayya sai ya tura zuwa gare ni fa qala sai ce la ta'ud lima sanata kada ka sake yin abun da kai idan sallaita aljum'a idan ka sallaci jumu'a fala tasilha bi salati kada ka hada ta da wata sallah hatta ta kallama har sai kai magana aw takhruja ko kuma ka huta fa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam domin annabin Allah amara bi dalika yayi umarni da haka Allah tu sala salatun bi salatin akan kada a hada wata sallah da wata sallah hatta ya takallama aw yakhruja har sai mutun yayi magana ko kuma yami ko kuma ya huta yanzu magana ta hoto da kyau ko kun gani abin da yasa mai kira suna a can ibnu umar ya ture wancan kin bayan wannan kuma abin da ibnu umar yayi abin da ya muawiya yayi ashe ya same ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'awiya ne ya kare sallah ko kuma wani mutum ya ya shigo masallaci ya an yi sallar juma'a da shi sai ya tashi kai sai bayan kare sallar juma'a sai yayi wata nafila sai mu'awiya ya kira sai kada ka sake yin haka domin manzon Allah ya hana hada wata sallah da wata sallah to shine ya turo a tambaya masa shin wai haka ne abin da mu'awiya ya faɗi shine ya tabbatar masa da maganar da mu'awiya ya faɗi مالتي حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المرزوي أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة ابن عمر يا كسنتي إذا يا كسنتي أمكة فصلى الجمعة سي يسلى الجمعة تقدم yana zuwa a gaba ma'ana yana dan gurgusa daga wurinsa a gaba kaɗan fasalla raka a sai ya salla raka a guda biyu sun matakaddama sannan sai ya ƙara gusawa daga inda ya raka nan guda biyu fasalla arba'an sai ya ƙara wasu rako'i guda hudu wa idza kana bil madinati kuma idan ya kasance a madina sallal jumu'ata yana sallatar jumu'a thumma raja ila baiti sannan sai ya koma a gidansa fasalla raka'atayn sai ya sallaci raka'o'i guda biyu ولم يصلي في المسجد baya yin nafilar a masallaci faƙila lahu sai aka tambaysa game da wannan faƙala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu zalika manzo Allah ya kasance da aikata haka abinda ake nuhi shine ibn umar ya kasance idan ya balaguro a makka in aka yi sallar juma'a a nan masallacin yake yin nafilarsa sai ya gusa daga inda yake yi nafila amma in a madina yake in an kare sallar juma'a bayin nafila a masallaci sai ya je a ina a gida ya yi sallar nafila me hikima a nan a can cikin me yake balawuro bai da gida a can ana gana da kyau to a nan kuma gida yake kenan yana da gida a gida kenan an kare sallar sai ya je gida idan saboda ya samu sunna ta ne sunna ta yin nafila a ina a gida domin idan mu kuma ta ba a bayan mun karanta wani hadisi manzo Allah ya ce mutum ya yi sallah a gidansa sallah ta nafila ta hilala da ya zo masallaci na ya yi ta ana gane da kyau ko don haka kai ma ka tsaya can gidanku ka yi nafila ya yi sai ka zo masallaci sannan me sannan ka yi ta ko kuma an kare sallah ka tai gida ka yi nafilar ya yi ka tsaya masallaci ka yi sannan ka je ina sannan ka je ina sannan ka je gida wannan shine sunna to amma akwai lokacin da aka yi so ka yi ta a masallaci sannan ka je gida ko ka je shagullanka wani lokaci ne na tahiyatul masjid a ita wannan wai a ce ta an kare sallah ta bayan sallah misali mun kare sallar isha'i za ka yi nafila akwai lokacin da ka tsaya gida ka yi ta shi da ka je gida ka tsaya masallaci ka yi ta shi da ka je ina da ka je gida wani lokaci ne na ga ramadan jazakumullahu khairan wannan in ya shahi tarawih to ba tarawih ba ala ga da jogo shafi da wani ne ko dai na raka a biyu dai kawai haka ga a bayan sallar magariba a na'am bayan sallar isha duka amsa ko guda ce duka ba haka bane to bar dai ba ku amsa amsar shine idan ya kasance ka san in ka tafi gida ba da wuya a yi nafilan nan an gane ko ba a gane ba an gane ko ba a gane ba wannan shi ne kenan kenan da a yi bi babu kuma a yi ɗai ko kuma a samu ɗai a samu mutar guda ma'ana da a rasa sunna ta yin nafilar gida da kuma yin nafilar ita kanta kuma a tsaya masallaci a yi ta domin akwai wanda in yi je gida babu zancen sallah ko shagulgula ma yara su hana masa ko kuma a an gone ya shiga za a za a karbo shi a wannan ma ne ta da ta warware Allah gane da kyau ko sai ruwa ma kansa asiri sai a masallaci yayi wannan kuma dalilin sa shine ka'ida usuliyya fiqhiyya maqasidiyya suke cewa a suke cewa al-fadilu kan yakunu mafdulan bisababi fawatil maslahati anhu والمفضول قد يكون فاضلا بسبب اقتران المصلحة به wannan ka'ida ce wanda in ka gane ta to za ka ga ibadunka masu yawa kana tsara su yadda ya kamata abinda ake nuni shine akwai lokacin da abinda aka hiso zai kasancewa yanzu ba shi aka hiso ba wanda yake kasa gare sa shi aka hiso bil misali yattadhi al maqal ila aka hiso kai lafila a gida shi ne fadil to akwai lokacin da ta kasancewa mafdul ma'ana akwai lokacin da an yi so ka yi ta ina a masallaci li maslaha don saboda wata maslaha ana gane da kyau ko misali ga ramadan dan maslaha ta shirki da za a yi sai a ce ku zo a yi ta a masallaci sallar tarawih ana gane da kyau ko bayan wannan misali karatu nan da muke yi akwai waɗanda ya kare sallah su ba su yin nafila kokarin su ga sun yi mi kokarin su ga sun yi mi su ga sun yi isdalan wannan kayan ana gane da kyau yanzu su a gare su abin da ya yi lada a gare su shine su yi isdalan wannan kayan dan saboda ne dan yanzu karatun nan da muke yi mutum nan suke saurare duka ta hanyar su suka taimaka aka saurari wannan karatun duk wanda ya saurara suna da me suna da lada a ciki na filar kai kuma kai kadai na shafa amma su aza wannan kayan amfanin ta yana zuwa gawa ga sauran mutane almutaaddi afdalu min alqasim ibadar da amfanin ta kai kadai ya shafa tana kasa ga ibadar da amfanin ta yana shiratuwa ga mutane masu yawa ana gane da kyau ku shi yasa malamai suke cewa ma hubila Allah bi shay'in afdalu min at-tafaqquh fi din babu ibadar da za ka yi ma Allah wadda ta yi neman ilimi don shi neman ilimi in ka yi sa amfanin ka ne kuma amfanin wa wanda za ka ilmantarwa amma shi kuma wanda yake a masallaci ke ko yaushe yana kayar yana sallah amfanin da wani ba ta shafa shi kare ta shafa ana gani da ke ku wanda shi ake taimakon ko ibada wanda shi sa wata ran ka ga ka fi tsayawa ka yi nafila ka je ka yi wani abu don saboda abin da yake a gaban ya yi ya yi farala a kan abin da kake gani a wannan wurin wannan shine za ka ga malamai da yawa ko mafi yawan malamai da suka shahara da yada ilimi suna da rauni a wajen azumin nafila akwai wanda kuma suna da rauni a wajen kiyamun laili bari in baku ban misali shine abu huraira radiyallahu anhu yana da rauni a wajen azumin nafila a wajen kiyamun laili dan shi farin cikin sa gaba shine a cikin karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kasance ya bada kansa a wannan wurin dole ne an samu wani kuma dole abin a hakura da me a hakura da wani wuri mun san mun sai ta bayani a nan bari mu je da sauri malam yace yace حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حاء سي تحويل السند وحدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح ابن الصباح يتي manzon Allah ya ce man kana musalliyan ba'dal jumu'a duk wanda ya kasance zai yi sallah bayan jumu'a falyusalli arba'an to yi raka'a hudu wa tamma hadithuhu sai ya cika hadisin sa ma'ana ba hadisin bane duka na aka kawo wa qala ibn yunus ibn yunus yace shi a riwayar sa manzon Allah yace idza sallaitumul jumu'ata idan kuka yi sallar jumu'a fa sallu ba'daha arba'an to ku yi raka'a hudu bayan ta qala yace fa qala li abi sai ma'aifina yace mini ya bunayya ya kai dana fa in sallaita fil masjid raka'atayn idan kai sallah raka'a biyu a masallaci thumma ataital manzila sannan sai ka zo a gida awil baita ko kuma a gida dai duka a hausance duka guda ne almanzil da albait fa salli raka'ataini to kai raka'o'i guda biyu almanzil ana iya ce masa masabki albait kuma ana ce masa gida masabki kenan misali a bakunta kake ko kuma ga yan kayan ka saman kai ne tuzuru ne baka da ma'awa ana gane da kyau ko an buɗa muku ɗan geto a gida kenan nan ba gidanka bane masaukinka ne amma in ka yi aure ka ɗauki haya jika talatin kake biya yanzu gidanka ne ana gane da kyau ko wannan shine kenan haddasana masu ɗauka inda tuzurun ya ɗauki haya ba gida ba ne a gare shi dan gida ba a ce masa gida sai in akwai kaza na zakara ana gane da kyau ko wannan shine bi rabbika ya sadiqi kaifa tahya fahallikun ya rishu bila da jaji ai ba a ce ma kaji kaji sai idan da kaza ko wannan shi ne kenan kenan ba a ce ma gida gida domin ai su uwayen gida mata hausa mata suke mata uwayen gida ko in babu ku babu gida in kuka yawa gida ya baci ko amma in ji wani dan take in ba ku ba gida in kuka yi gida gida in kuka yi yawa gida ya baci a'a gida da ya gyaru ko malai ce haddasana alhassan ibn ali haddasana abdurrazzaq an ma'marin an zuhri an salimin an ibn umar qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da aljum'a wanzu Allah ya kasance yana sallah bayan juma'a raka'ataini fi baitihi raka'a biyu a gidansa qala abu daud abu da yace wa kadhalika rawahu abdullah bin dinar an ibn umar حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة يا ابن عمر ينا صلى أبايا الجمعة فينماز عن مسلاه الذي صلى فيه الجمعة فينماز أي فينفصل سيهتا daga inda ya sallar juma'a ya koma wani wuri ma'ana in zai yi nafila sai ya tashi daga inda ya sallar juma'a sai ya koma wani wuri qalilan ghaira kathirin amma gusa wanda yake yi kaɗan ba da yawa ba ana gane da kyau ko na'am yace fa yarka raka'atayn sai raka'a guda biyu qala yace thumma yamshi anfasa min zalika sai ya ƙara tahiya ab'ad shine anfas sai dan ƙara tahiya da nesa akan inda da ya fara yin sallar ta asali ma'ana sai ƙara gurgusawa fa yarka arba'a raka'atin sai ya yi rako'i guda hudu qultu li ata'in sai nace ma ata kam ra'aita ibn umar yasna'u zalika so nawa kaga ibn umar yana yin haka qala yace miraran so da yawa naga yana yin haka qala abu daud abu ya yace wa rawahu abdul malik ibn abi sulaimana wa lam yutimmahu shi bai cika hadisin ba gaba daya abinda ake so a nuna mana nan nafila ta bayan juma'a adadi mafi karanci shine raka'a nawa raka'a biyu su aka rawaito manzo Allah ya yawan yi kana iya kai raka'a nawa kuma hudu kana iya kai raka'a nawa kuma shida domin ga ibnu umar in yayi biyu sai ya gurgusa daga inda yake kuma ya hudu ana gane da kyau ko abinda aka yi so dai shine ka lazumci abinda zaka dawama a kansa ana gane domin ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla kenan komi karancin ta ka riki adadin da kai kai kike da tabbacin zaka dawama a kansa wannan shine kenan kenan dai a takaice ma masu girma abinda wannan babin yake nuna muna bayan sallar juma'a akwai ni akwai ni akwai nafila ina aka yi so a yi ta a gida sai hoga tuzurai da wanda suka sai sun je gida akwai wahala a gida da wanda ya san kuma daga masallaci ba gida yayi ba ina yi kasuwa yayi ko abin da ya kamata haka to shi ya tsaya a masallaci ya shi shi ya riko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam a takaice wannan abuwa fi suna na mana jinsun nawafili aw sa'u min jinsil fara'id kun ga ita nafila an baka dama in kana so kai uku in kana so kai hudu in kana so kai biyu daidai da share ka amma ita kuma farilla ko kana so raka'a nawa zaka yi sallar asuba ko kana so raka'a nawa zaka yi amma qiyamul layli in kana so idubu ana gane da ke ko in kana so idubu wannan ita ce magana mafi inganci sallah ta me yake da suna qiyamul layli ba ta da adadi kayyadadde wannan shine kenan wadda matsala ce wadda zamu ganta ba da jima ba a nan gaba insha Allah mala yace babu salatil idaini babi mai bayani akan sallar idi guda biyu to mun shiga wani babi ko mun kare da juma'a mun komo a ina a idi an ketare ba ketare ba sai sai in ba irin bugun mu bane wanda ba irin namu ke gani shi ba kan bayi mana magana ana gane da kyau ko jayyid wannan shi ne kenan mafi yawancin ɗalibai irin su irin shi ne ke gare shi kuma ga wanda ba su da irin shi kwanan nan za mu kawo irin shi insha Allah wanda suke bukata ba su samu ba sai ba su samu suka wanshe shi ba babu mai bayani akan sallar idi guda biyu haddathana kenan idi guda biyu ana sallah karama da babba حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من زعل يازو مدينة ولهم يومان يلعبون فيهما الحالي سنة دا رانكو قدا بيو نسكي هدوا في توسا أتكر رانكو فقال سيمن زعل يتي ما هذان اليومان منين وإن رانكو قدا بيو qalu suka ce kunna nal'abu fihima fil jahiliya mun kasance tun a lokacin jahiliya muna wasa a cikin su ma'ana su ne ranakun sallan mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma to lalle Allah ya canza muku da wanda suka yi su alkhairi yawmal adha wa yawmal fitri ana gane da kyau ko ranar sallah babba da kuma ranar sallah mi da kuma ranar sallah karama ana gane da kyau ko wannan hadisin kenan me yake nunawa mu musulmai sallolin mu guda nawa ne guda biyu ne kun ji sai da ma manzo Allah ya siffanta su da khairan minhuma wanda suka yi su mi suka yi su alkhairi babu wata sallah da za ka yi mai alkhairi kenan in ba wanne ba in ba wannan sallolin ba amma yanzu lil asaf akwai sallolin da ma muta wasu musulmai suke fete ma'ana suke sallatar su irin kudin da suke kashewa da farin cikin da suke a wannan sallolin bai ma kai farin cikin da suke ba ina a wani lokaci salloli na musulmai yanzu an ce maka sallata 31 December kaji yanda ake halbe-halbe da bushe-bushe kaji yanda a gari in ka biya ko ina an sa masa haske an sa masa danjoji a sallah karama ka gana sa danjoji ka gani ko amma sai wata sallah wanda ba ta su ba ita ce suke fete suna murna fiye da tasu wannan tabbas koma bayan kuma wannan ya ci karo da aƙidar musulmi idan mutum ma ya kudurta haka yana iya kai ga hitarsa daga musulunci ka kudurta wancan sallolin sun yi naku wannan yana kai ga wutar musulunci domin kaman ka karyata Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun canza muku da wanda suka yi su alkhairi shi yasa wani mai hikima yake wake yake cewa atusharikul kuffara fi a'yadihim ya ghariqan fi dillatin wa hawani aw ma kufi ta ukhayyabil idayn min إبدال رب واهب منان فهما الشعار لنا ومنحة ربنا من أشرف الأيام والأزمان yace ya za ka rika taya kawurai murnar sallolinsu ya kai wanda ka nice a cikin bata da fanɗarewa da kuma koyi da waɗanda suke kayan su alkhairi yace sallolin da Allah ya zabar muna ba su ishe ka ba wa'anne salloli yake nuni sallah karama da sallah babba yace wannan salloli su ne wata kyauta da Allah ya muna kuma lokacin su shine lokaci mafi tsadan lokaci shine mafi alkhairin lokuta babu waq babu waqtil khuruj ila al-eid babu ya bayani akan lokacin huta zuwa sallar eid yace haddathana ahmad ibn hanbal haddathana abul mughira حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بصر صحابي من الله ياهوتا مع الناس في يوم عيد tare da mutane a ranar idi idi fitrin ko ranar sallah karama au adha ko kuma sallah babba fa ankara ibta al-imami sai yayi inkarin jinkirin da liman yayi ma'ana da suka zo sallah sai ya kasance limamin da ya kamata ya zo ba da sallah ya jima kuma limamin shine shugaba shine shine khalifa a wannan lokacin fa ankara sai inkari ma'ana bai dace a yi haka ba faƙwale sai ce inna kunna kad faragna sa'atana hadihi lallai mu mun kasance da a lokacin manzon Allah ne har mun ƙare sallah a wannan lokacin ma'ana ya ce da a lokacin manzon Allah ne da mi da mun ƙare sallah sa suka ce kwatto na bara da shi daɗin bana bako to wannan shine kenan ya ce wa zalika hina tasbihu yace kuma wannan lokacin da da ku kuke shirin ku wannan sallar idi mu shine lokacin da muke sallar walha sallar walha a wani lokaci ake ta a wannan lokaci mafi yawanci karfe goma karfe tara ko ake sallar walha a takaice abin da yake so ya nuna shine cewa makruhi ne ba a so a jinkirta sallar idi ba a son jinkirta sallar idi sallar idi ana son gaggauta ta musamman kuma sallah babba ita abin da yasa aka yi so a gaggauta ta don saboda na farko mutane suna tashi da me da kame baki ba azumi bane ba kamun baki ana gane da ke ko ai ba za ka ci komai ba inda za ka yi sunna sai ka dawo daga me daga idi to don ka a takura mutane tun da kamin baki ne wanda bai da bai da sahur kenan shi sai a yi gaggawa don a sallami mutane su je su ci abinci bayan wannan kuma rana ce ta aiki ko za a zo a yanka a yi hida da abin da ya kama da haka to wannan shine kenan a takaice dai kuskure ne jinkirta sallar idi har rana ta shigo sosai makruhi ne akwai wanda su a al'adance su nazar ko da yaushe suke ne suke sallar idi wannan kuskure ne wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala yace babu khurujun nisa'i fil idi babu mai bayani akan hitan mata a ranar idi ma'ana har ya halatta mata su hita zuwa sallar idi حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين ده هشام سرويت وانا حديث أتكين وسود بانكما عن محمد دكان سرويت دقى محمد أن أم عطية قالت للي أم عطية تاتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ummu atiya tana daga cikin manyan sahabbai wanda suke da tarihi mai kyau yana da kyau kuma a raya wannan sunan ummu atiya kamar yadda kuke sa ummu kulsum ummu aiman da ummu atiya ita ma ya kamata a mi a raya wannan sunan tana daga cikin lattizan sahabbai wanda suke da tarihi mai kyau ummu atiya ta ce amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija zawati al-khuduri yawm al-eid manzon Allah ya umurce mu da mu hutar da zawati al-khudur sune ma'abuta ke ma'ana 'yan mata su a lokacinsu in suka balaga ko suka kai kusan lokacin balaga tsananin kumyarsu ba su zama a cikin mutane to sai a yi musu wata 'yan malaba a can gehen gida can suke labewa ba su suna jin kumyarsu ido hudu da namiji ko su ji muryar shi ana gane da kyau ko to sai a keɓance su a can bangaren gida don saboda su kiyaye wannan kumyar tasu to ta ce hatta wa'annan 'yan matan da suke labe manzo Allah ya umurci a hutar da su yomal idi ranar idi kila aka ce falhuyyadu to zuwa mata masu haila ana gane da kyau ko aka ce mata suwa mata masu falhuyyadu hada masu haila yana iya daukan haka shin sai aka ce mata hada masu haila masu haila su ma qala yace sai ta ce musu eh hada su nan za a kaddara maganin ne eh hada su manzon Allah ya ce li yashhadna alkhaira wa da'wata almuslimina an ce su hito ne har masu hailan dan saboda su halarci alkhairi da kuma addu'ar musulmai qala yace fa qalat imra'atun sai wata mata ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah in lam yakun li ihdahunna thawbun idan ya kasance ɗaya daga cikin matan nan da kace a huddo su ta idi ba su da kayan da za su safa na idi كيف تصنع يا ذاتي قال يتي تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها to yar uwarta ta ara mata wasu daga cikin kayanta ta sa kun ga ashe ba aibi bane aro in dai babu ko kuma in dai ba dan ƙarya bane za a yi in dai ba dan za a je wajen hira bane a yi aro wannan ba aiki ba ne amma dan larura ta kama aro abu ne mai kyau kuma ba da aro yana daga cikin abin da ake so wanzu Allah Allah mai sarki ya aibanta kafirai yace wa yamna'una al-ma'un suna hana kayan aro sai dai ba komi ake ba da aron shi ba ana gane da ke ko wannan shine kenan ba komi ake mi ba ake ba da aron shi wannan maganar mu wasu sun bar ta bude har aka samu su daga cikin musulmai masu koyi da turawa suna ba da aron matansu ana gane da kyau ko wannan har ma suna ke ga me yake da suna ke ga wannan auren shi ake ce ma zawajul friend ana gane da kyau ko akwai ta muhadarar muka taba yi muka taba kawo irin waɗannan aururukan da aka yi ta samu a kasashen musulmai musamman irin kasashen musulmai na wajen indiya da kuma kasashen wajen larabawa da wajen turawa wanda suke musulmai amma rayuwa da sauran turawa ta yi tasiri a wajensu to har mutum zai iya bada hayan mata shi kuma lokacin jahiliya ma an yi shi ana gane da kyau ko to suna yanzu an ɗanyi mishi kwaskwarima amma kwaskwarima dai ba za ta hidda shi daga sunan shi ba haddasa na muhammadu ibn ubaidin haddasa na hammadun haddasa na ayyubu عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال ويعتزل الحيض مصلى المسلمين سوما سهيلا سني سنشي su kaurace ma wurin sallar musulmai kenan su su koma can gehe ba kusa ga masu sallah ba walam yadhkuri thawba kuma shi a riwayar sa bai ambaci kaya ba ma'ana na cewa in bata da kaya fa qala yace wa haddatha an hafsata an ibni an imra'atin tuhaddithuhu an imra'atin ukhra qalat qila ya rasulullah shi a riwayarsa aka ce ya manzon Allah fa zakara ma'ana hadithi Musa fi thawbi sai ya ambaci ma'anan dai hadisin me yake da suna Musa a can haddathana an-nufaili haddathana zuhairun haddathana asim al-ahwal an hafsata binti sirina an ummi atiyya qalat kunna nu'maru bi hadha al-khabar mun kasance ana umurtan mu da wannan hadisin qala tace wal huyyadu yakunna khalfan nasi su mata masu haila suna kasancewa a bayan mutane yukabbir na ma'an nasi sai su yi kabbara tare da mutane ana gaya da ku a takaice abin da wanda yake nuna muna ya halatta mata masu haila su je ina su je idi amma ba za su yi sallah ba kuma ba za su yi mai ba ba za su zamna a cikin sahu ba sai dai su koma gehe suna iya su koma can tsakanin su yi sahun su duk ila ce ake ce ma babu ana gaya da ku domin tsakanin su ne amma su shiga a cikin masu sallah shine wannan bai dace ba kiyasi akan wannan akan halaccin mata su je idi kiyasi akan wannan yana halatta ga mata su je sallar juma'a wanda suke da me wanda suke cikin me suke cikin haila a kiyasi muka ce in muka ce kiyasi a can muna zancen masu haila an ce ya halatta su je ne su je idi dan saboda me don saboda su halarci hudu ba da za a yi su saurara kuma addu'ar da za a yi suke amin domin cewa amin ba laifi bane in mutum baya da sarki to ita ma sanar juma'a da yake ya zo hudu bar da ni da addu'a kenan shi ma haka ya halatta su je a juma'a kada su shiga a cikin musalla su koma can gehe su zamna su saurari me su saurari hudu ba da kuma karatun qur'ani abin da ya sa wannan magana ta zo shine a sati wancan da ya wuce a wani masallaci can wajen mai da suna haro banda an gayyace ni sallar juma'a to bayan na kare sallar juma'a sai wata mata ta turo da tambaya har ya halatta in tana jinin haila ta zo masallacin juma'a sai na ce mata ai ba ma in tana haila ba in ma ba ta hailan ma an yi so ta zamna gida ta yi sallah ta ce a ni dai na yi so dai in zo masallaci na ce to tun da dai ana raba ki da gamu ana raba ki da kaya kina dawa musu gamu to ya halatta ki so ki koma can gihi ki saurara ta ce a to ba na idan saboda ma ta ce in ta zo masallaci tana jin da tsuwa ta ce ana gane ta ko to kenan ba za a hana mata ba ba za a hana mata ba wannan shine kenan a takaice dai ya halatta ga mata su yi wannan masu son alkhairi amma su tsaya a gida su yi shi yayi malaji haddathana nufaili حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل بن عبد البر بن عطية عن جدته أم ummi atiyata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah lamma kadima al-madina lokacin da ya zo a madina jama'a nisa al-ansari ya hada matan madina fi baitin a wani gida fa'arsala ilaina umar ibn al-khattabi ummi atiya tace da ya hada mu sai ya tura zuwa gare mu umar dan khattab faqama ala al-babi sai umar ya tsaya a bakin kofa fa sallama alaina sai ya muna sallama faradadna alaihi salama sai muka mayar mishi da sallama ثم قال sannan sai ce ana rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ilaikunna ni dan aiken ma'aikin Allah ne zuwa gare ku me yake wannan kalimar daɗi ina ma a ce ni ne ni dan aiken dan aiken Allah ne zuwa gare ku kenan albakar lahu mulku da tuhu kenan a matsayin manzon Allah ya zo a wannan lokacin tunda wakilin manzon Allah ne wa amarana bil'idi kuma ma'ana ya faɗa musu abinda manzon Allah ya turo sa daga cikin abinda manzon Allah ya umurce su yace amarana bil'idaini yayi muna umunni da zuwa sallar idi an nukhrija fihi ma al-hayyada wal muhiddar a ranar idi al mata masu haila wal da kuma mata balagaggu su ne al'uttaka mata wanda suke balagaggu wala jumu'ata alaina sannan babu jumu'a a kanmu wala hana an ittiba'il jana'izi kuma yayi hannun mu akan me akan bin jana'iza wannan hadisin akwai wani abu da lura da shi shine kun ji ta ce an umurce su da su hillomi mata ne balagaggu ana ana ji da kyau su hillo mata balagaggu dan me yasa don su a lokacinsu mata balagaggu ba sa fitowa suna yawon tambele kumya ke gare su mata balagaggu ka ga mace akan titi su a lokacinsu da ka ga mace akan titi to dan cikin biyu ne imma mata aure ko ba zaura ko santa gawawa ana ganin rake ko su ne idanun suka bude to ko su in suna tahiya karshen gina suke bi shi yasa ya tabbata a labaran magabata mata hijabansu mafi yawanci tanan suke kodewa don saboda jingina da suke a gina ba su tsayi ba su tafiya tsakiyar hanya don tsakiyar hanya ta wace ce ta maza ce ana gane da kyau ko to amma mu yanzu ba tafiya tsakiyar hanya ba ka zo kana buga in buga da yarinya ka fada da ka fada kai yarinya za ta kura maka idanu sai dai kai ka shayi ba da ita ta shayi ba ana gane da kyau ko idan ido da ido yarinya ta kwara maka idanu to me kake tsammani in salula na ga hannunta babu kowa a tattare da ita ma akbarun karisa me ya kai wannan me ya kai wannan hatsari wallahi jama'a muna lokaci wanda al'amari na kumya sai a hankali wallahi kuma idan aka ce babu kumya a cikin mutane to kada kai tsammani alkhairi a cikin mutane shine wani mai hikima yake cewa إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء yace na rantse da Allah in dai har aka ce a duniya babu a rayuwa babu kumya yace a to shikenan in dai a duniya babu kumya yace to shikenan babu sauran rayuwa yanzu rayuwar dabbobi ke za a yi ai kun san rayuwar dabbobi ko bunsuru yana kumya da yazo yayi barbarar shugaban ku a to rayuwar dabbobi ce za kuma kumya ita ce asalin asalin takawa ana gane da kyau ko Allah kara mana kumya mala yace babul khutbati yawmal jumaa babu yi bayani akan khutba yawmal eid ranar eid ma'ana ya ake hutuba a ranar eid حدثنا محمد بن الألاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري حاء تحويل السند وعن قيس بن مسلم مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري قال اخرج مروان المنبر في يوم عيد مروان الوكتي شيني خليفه يا هدو منبري ارانر عيد فبدا بالخطبه قبل الصلاه sai ya fara huduba kamin ya sallah maimakon a harami a harami sallah kahin me kamin hudu ba kenan shi sai ya fara yin hudu ba kahin me kahin ayi sallar idi faqama rajulun sai wani mutum ya tashi faqala sai ya ce ya marwanu ya kai marwan khalafta sunna ka saba ma sunna wa yake faɗa ma wannan magana shugaba shugaban kasa a lokacin ba shugaban kasa ba shugaban musulmai khalifa ya ce khalifa a lokacin shine mai mulkin gabaɗin kasashen musulmai kusan lokacin su ne ke mulkin duniya ana gana da kyau ko yace ka saba ma sunna amma ba kowa bake iya wannan maganar sahabi ne wanda ya wannan maganar ana gana da kyau ko ka a zo kai wani dan bana bako wanda ko hararan ka aka yi sai ka yi tsari a cikin wani lokaci zaka zaka hito kiri kiri kai wannan inkari yace akhrajtal minbar fi yawmi idin na farko dai ka hudo mimbari a ranar idi alhali kun ba a hido ba a hido mimbari ranar idi walam yakun yukhraju fihi alhali kuma ba a hudo shi a ranar nan ma'ana ba a hudo mimbari a ranar nan wa bada'ta bil khutbati qabla as-salati kuma ka fara huduba kamin sallah alhali kun me ake farawa sallah kamin huduba kenan sunna guda nawa yami ya saba ma sunna guda biyu فقال أبو سعيد الخدري سي أبو سعيد الخدري ce man haza sai suka ce wane ne wanda ya masa wannan maganar sai ce fulan ibn fulanun ai wani dan wane ne faqala amma haza faqad qada ma alaihi yace a amma ko wannan mutumin shi ya sabke nauyin da yake a kansa dan ya wada gaskiya ko sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin nashi manzo Allah yana cewa man ra'a minkum munkaran man ra'a munkaran duk wanda ya ga abun kyama ma'ana ya ga laihi saba ma sunna ko saba ma Allah ana yi karara fastata'a an yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi sai ya iya ya canza wannan abun ya hana wannan abun da hannunsa to ya hana shi da hannunsa fa in lam yastati idan bai iya ba fa bi lisanihi to ya gayi da bakinsa fa in lam yastati idan bai iya ba fa bi qalbihi to ya ji haushi a cikin mi a cikin zuciyarsa wa zalika ad'aful imani kuma wannan shine mafi raunin imani ya ce wannan shine mafi rauni kenan wanda bai ji haushi ba me a hadisi ma karamin za Allah yake wa laysa wara wa laysa ma wara a zalika habbata khardal min imani bayan wannan to babu koda kwayar hatsi kwayar zarra ta imani ma'ana in dai har zaka ga ana sabon Allah baka hana ba baka yi magana ba baka ji haushi a cikin zuciyarka ba to ka binciki imaninka manzo Allah yace baka da imani ko kaɗan to ina ga wanda shi karfafa ma gwiwa zai ana sabon Allah yana ƙara mishi ƙara mishi saboda ana gane da jago wannan shine kenan Allah ya Allah ya muna rahama wannan hadisin akwai wata matsala akan ta wadda ban so in kawo magana akan ta ba amma zan faɗe ta ne don saboda a kwanakin baya akwai wasu matasa da suka sauko ne gaba kun san sauko ne gaba ba abinda suke in ba raddi a kai na ba da bibiyar karatu na inda kurakurai suke su bayyana in ba a samu kurkure ba in ba a samu kuskure ba kuma sai a kirkira mini karya domin akwai karere da yawa da suka yi na san akwai da yawa da su ji wannan ba abinda ya sa ku ji wannan ba don saboda ni ban tamsa musu ba bayan ban tamsa musu ba kuma in in mutum ya gani ya turo min sai in ce kada ya sake turo mini da abin da ya kamata haka da kuma aka yi hakan ga yanzu kaji shiru suka yi akwai wani wa'azi da muka yi a wata daura da muka yi a ƙauyen a ƙauyen buza to ƙauyen buza suna fama da wasu mutane da ake kima madafila ba na gine su da wannan sunan bane dan aibanta su sai dan saboda shi da suna ake gane su domin ni ba na ganin yake suna aibi a tattare da su illa kuskure ne kowa yana kuskure to su mutane ne wanda suke da tsauri a wajen inkari ga wanda suka saba musu a wajen fahimta irin yan madaki da na irin su ne suka ce su albani da su jafar duk yan bidiya ne ana gane da kyau ko ai kun taba jin irin wannan ta kafin bazar ta da tabo to irin su ne to a cikin karatu sai wannan gabar ta kawo sai ne bayani a bisa kansu na ce suna da tsanani suna wuce gona da iri a wajen saba ma wanda suke da sabanin fahimta a ciki daga cikin kuma abin da suke tsanantawa akai shine inkari ga shugabanni ma'ana su a ganin su duk wanda ya inkari ga shugabanni to dan bid'a ne ba ahli sunna bane in dai har ya sani to sai na nuna ni a fahimta ta ina tsakatsakiya kamar irin yanda su shaka albani da su albani zariya suka je a kai a ganin cewa ya halatta a hito kara a yi ma shugabanni inkari idan bukata ta kama ma'ana kofa ba buɗe take ba a koda yaushe idan bukata ta kama aka kasa haɗuwa da su ya kasance an tura sako ya ke isa to sai a hito ta inda ake tsammanin ya isar da shi zai ne zai isa ana gane da kyau ko domin ta tabaddarul ahkam bi tagayyuri zamani wal makan hukunce hukunce na addini suna canzawa da canzawar lokaci da me da zamani a zamanin magabata mai shara yana da damar ya je ga shugaban kasa a yanzu ba ma mai shara ba deje ana gane da kyau ko ko mayar ma kamin ya ga shugaban kasa sai an yi me sai an yi me sai an yi protocolat ana gane da kyau ko to ya ka ce mayar ma sai an yi protocolat ina ga malam wanda yake shi a kudu shi masallaci ne yake ana gane da kyau ko a takaice da ce na bayyana mu a kai da mu a wannan sakasakiya ne in ta kama ba yanda aka iya sai an hito karara shi kadai ne hanya wadda take ta karshe to ana iya a hito a nuna wannan amma ya zama to al'adar malami ce kullum inkari da shugabanni faɗin ayyukan su muka ce wannan baya daga cikin sunna daga cikin dalilan malamai akan in bukata ta kama ana iya yi musu inkarul alani ma'ana a yi musu nasiha a zahiri wannan hadisin ana gane da kyau ko sahabin manzo Allah ne haka kuma akwai asar da dama na na magabata irin su Ibn Umar da suka yi inkari ga wasu daga cikin shugabanni a karar a bainar jama'a dan saboda me yake da suna bukata ta kama ami ayi a haka nan to wannan sai ya sani ma aka sani alaya yan bid'a aka yi ta binciken abubuwa da sauransu da abubuwa ga sunan wanda kana iya wasu daga cikinsu sun yi irin wannan abubuwan to ni alhamdulillah yana daga cikin manhaji na ni ba da akan wannan manhaji na na shirme da radar da abin da ya kama da haka akwai wanda sun kira da mun yi magana sun sha na sha na ce to shikenan tsaya akan naka in tsaya ana ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai wa masu girma a wannan matsala ce wadda take a me yake da suna matsala ce wadda take bai kamata ba a ce ta kai ga dalilin ta wai ka hudda wani mutum daga sunna ko kuma ka siffanta shi da dan bid'a ko abin da ya kama da haka domin ga sahabban manzon Allah an yi samu sun yi su ma zaka ce musu yan bid'a idan ka ga sahabbai sun saba ma wata magana wanda kake ganin zahirin ta ga yanda take to dai cikin biyu ne imamu su san hadisin ba ko kuma a'a su sun fahimce sa ne ba yanda kai ka fahimce sa ba hani da aka yi akan inkari ga shugabanni ko nasiha gare su ga bainar jama'a ba su fahimce sa ba a cewa haramun ne ba ta yadda za a cewa an yi haka a sun fahimce sa da cewa makruhi ne in bukata ta kama ana mi ana iya yi wallahu ta'ala a'lam wannan shine fahimtar mu akai Allah ya muna rahama Allah ya datar da mu da abin da yake daidai kuma ya da shi mu je da gaugawa malai ce haddathana Ahmad ibn Hanbal haddathana Abdul Razzaq ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ناجي سينا تيوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر للي من ظن الله يا تاشي أرانر سلا كرما فصلى سي سلا فبدأ بالصلاة قبل الجمعة سيفار سلا كامين جمعة ثم خطب الناس سنن سيما متاني خطبة falamma faraga nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya sallame nazala ma'ana lokacin da manzon Allah ya kare hudu ba nazala ya sabko fa atan nisa sai ya zo a wajen mata fa dakkarahunna sai ya tunatar da su ana gane da kyau ko ya musu wa'azi wa huwa yattaki'u ala yadi bilal ya dawa hannun bilal wa bilalun basitun saubahu shi kuma bilal ya bude rigarsa ma'ana ya kware rigarsa ya bude ta hakan ga tulqi fihi nisa'u sadaka mata suna je wa sadaka a cikin kamar da mu anan zaka an hudo hulla an tara ko to shi sai ya tara zanan sa ana zuba sadaka qala yace tulqi almar'atu fatakaha ay khawatimaha mata wasu suna jewa me yake da suna zobunan su zabbansu wa yulqina wa yulqina wasu suna jehawa wasu suna jehawa wa qala ibn bakr ibn bakr yace fatakhataha maimakon fatakaha حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة هارون وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس إنا شيدا أكن ابن عباس معناه na shaida akan cewa ibnu abbas wa shahida ibnu abbas shi kuma ibnu abbas ya shaida ala rasulullah sallam akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ni na shaida ibnu abbas ya ce kaza shi kuma ibnu abbas ya shaida ko kuma naga ibnu abbas shi kuma ibnu abbas ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja yawma fitrin domin akan cewa manzon Allah ya huta a ranar a ranar sallah karama domin kalima ta shahida kalima ce wadda ana gane ana gane ta ne bisiya da siyaki domin shahida yana daga cikin shahida ra'a yana daga cikin shahida hadara ana gane da ko yana ɗaya daga cikin shahida alhalf rantsuwa da zaka ana ce mishi ash-shahada fa arba'u shahadati billahi ko rantsuwa ce ana kenan shine yace naga ibnu umar naga ibnu abbas shi kuma ibnu abbas ya tabbatar ya ga manzon Allah annahu kharaja yawm fitrin ya hita a ranar sallah karama fa salla sai ya salla thumma khataba sannan sai ya khutuba thumma atan nisaa sannan sai ya zo a wajen mata wa ma'ahu bilal alhali bilal na tare da shi qala ibnu kathir ibnu kathir yace akbaru ilmi shu'ba mafi girman ilimin shu'ba ma'ana shi shu'ba abin da ya samu a cikin wannan hadisi mafi girman sanin sa shine fa amarahun nabi sadaka da yazo wajen su sai ya umurce su da yin sadaka fa ja'alna yulqina sai suka ta sanyawa suna suna suna yin sadaka wannan hadisin dalili ne akan halaccin mata su yi sadaka ba tare da izinin mi ba mazan su ba asali hadisi ne wanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tunfiqu la tunfiqu imra'atun shay'an min baiti zawjiha illa bi idni zawjiha kada mace ta yi sadaka daga wani abu na gidanta sai da izinin mijinta wannan hadisin in ka gane shi ma ba za ka ce akwai cin karo da wanne ba da wannan domin can me aka ce min baiti zawjiha wani abu daga cikin gidan mijinta kenan ba nata bane na wane ne na mijinta ne amma in nata ne a meke da suna kuturu da kudin ai alkaki sai na kasan nan gaho ji hausawa ana gane rage ko wai abin da ake ne shine kuturu ne kira mai alkaki ya bada kudi shine sai a sai ya tafi zura hannunsa kun san kuturu kuma hannun nasa sai a hankali da shi ake kaftar majina da menene to shine sai wannan kusa yake saka bane yake sa maka hannu sai ce ha kuturu da kudin shi ai alkaki sai na kasan langa tunda da ya ba da kudi shi ma ya zura hannu ya doka kai ba zo ka ba da kudin kai ba ka zura hannu ka dauka ba na abin da ake ni da wannan karin magana shine kenan mata da kudin su kenan ba su da laifi dan sun yi mi sun yi sadaka wannan shine kenan kenan babu laifi amma sai dai su san da in mazajen suna da bukata su suka yi cancanta da su yi ba su suka yi cancanta da su yi ba to wasu wasu yan bakin ciki Allah Allah gane da kyau ko a barka za cikin gashin ta ko wannan shine kenan malam yace an ibn abbas bi ma'anahu qala yace fa zanna annahu lam yusmi' an-nisaa sai a fa zanna annahu lam yusmi' an-nisaa ma'ana da manzon Allah yayi hudu ba sai ya zaci cewa wannan zato ne mai rinjaye ba'ana da manzon Allah ya yi hudu ba sai ya zaci cewa mata sautin shi bai kai musu ba ana gane da kyau ko fa masha ilaihinna to shi yasa sai ya tafi a wajen su suma yami suma yami suma ya musu shine ma'anan fa masha ilaihinna wa bilal sai ya tafi a wajen su shi da bilal wa ma'ahu tare da su tare da shi fa wa'azahunna sai ya musu wa'azi wa amarahunna bis sadaqa ya umurce su da yin sadaka fakanatil mar'atu tulqi alqurta sai mace ta kasance ma'ana sai mace ta zo ta jewa dan kunnanta wal khatama da zobe fi thawb bilal a cikin tufafin a cikin tufafin mata حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتمة sai mata suka sanya akwai rukin za a kawo mufrad amma muradu bihul jam sai mata wasu su zo suna jewa dan dan da suna dan kunnai wal khatama da zobe wa ja'ala bilalun yaj'aluhu fi kisa'ihi sai bilal ya rika me yake da suna sanya wannan sadakar da suke yi a cikin kisa'akinsa ma'ana salkarsa ta kayansa qala yace fa qasamahu ala fuqara'il muslimin sai manzo Allah ya raba wannan ga talakawan musulmai wannan hadisin akwai abu biyu da yake nunawa wanda yake ko akwai wanda sai kuskuren fahimta akai shine an samu su malamai da suke da ra'ayin cewa a ranar idi hudu ba biyu ake yi a yi ta maza sai a koma wajen mi wajen mata a yi musu kunga kuskuren da suka shine rishin fahimtar dalilin da ya sa manzon Allah ya ne ya je wajen matan su ma ya musu domin gashi a cikin hadisi karara ana gane da kyau ko domin akwai ruwaya da bata nuna wannan illar ba to shi yasa wanda su su gwanar ruwaya ba su fi tsammanin haka hadisi karara manzon Allah da yayi zaton maganar sa hudu ba sa bata kai musu bane shi yasa ya ne ya je a wajen su don suna nesa ga maza yayi musu kenan mu yanzu a zamanin mu za a sa microphone wanda in aka sa kowa ya laji kenan ba a da bukatar in an kare ta maza kuma a mi kuma a wajen mata a yi musu abu na biyu kuma yana nuna muna ashe ba aibi bane dan ya kasance a masallaci na shum'a ko a masallaci na idi an buɗe asusu wanda za a rika sawa a cikin me a cikin masallaci ko kuma ana rika kewayawa ana me ana amsawa sai dai a kiyaye in ana hudu ba bai kamata a rika kewayawa domin akwai masallacin da suna nan kuskure ana hudu ba sai ga mutum ya tashi yana kewayawa yana abin wannan kuskure ne babba amma bayan an kare sallah yana da kyau a yi wannan domin wannan kuɗin da za a samu za a yi taimaka ma wasu kuma ɗaukar wani nauye-nauyen masallaci domin ɗakin Allah ne kowa ba ruwan shi amma idan aka sa ƙwariyar tarbace ba ta kumiya ko wannan shine kenan mala yace babu yaktubu ala qausin baya bayani akan a waishin har ana yin huduba akan me yake da suna akan mashi حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من ظن الله نويل يوم العيد قوسا أمي كمس أرانا العيد آه ميكي رسولة آه شيني ماشي أنا قال لكيكو فخطب عليه سي من ظن الله يهدب أكن ونن ماشي معناه يدوغر ماشي يمي يهدب يهدب wannan malamai suka ce hiya dalalatun ramziya ma'ana wannan ana yin sa ne idan da munasaba ta yaki kamar da muka gani a baya idan da munasaba ta yaki ko kuma ana so a nuna ma kahurai da fa me yake da suna mu ma idan mu mu ma wayan mu yayi kabri ana gane da kyau ko to sai ayi wannan kenan irin wannan malamai suna nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hitowa da wannan mashin ne da ya nuna a musulunci yana amfani da me da ƙarhi domin Allah ya ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ashe ba aibi bane dan saboda ƙasa tana kula da sayan makamai ba aibi bane aiki ma ne da me da umurnin Allah madaukakin sarki sai dai a rika sara ana dubin bakin gatari ya kasance kada a gabatar da wata maslaha akan wata wadda rishin kula da waccan sai ya kai ga rushewar waccan ai ta kwasar kudi ana zubawa a wajen sayan makamai amma kuma ga bangare na ilimi shi kuma an yi banza da shi sai ya kasance kuna kokarin kare makiya na waje alhali kuna tarbiyyar makiya daga ina daga cikin gida domin in babu ilimi babu tarbiyya idan kuma babu tarbiyya babu me babu babu al'umma wanda mai hikima ke cewa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu salahu au kama kala shahir a cikin wata wani wani baiti ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu lahum fasihatul biladi idan ya kasance a cikin al'umma babu ɗabi'u masu kyau to sai ya kasance komi yalwa da arziki na al'ummar ba zai amfani su ba sai kasance kunci a gare su abinda kasashen turai suke fama da shi kenan ga arzikin ga komi na more rayuwa amma rayuwar sai a hankali kullum a cikin tashin hankali suke kullum su ne waɗanda suka yi kowa kashe kawunan su don saboda me saboda tashin hankali mummunan ɗabi'u ya hana musu zaman lafiya ka tsufa dan gaban ka na faruwa domin nan da kadan dan ka zai kai kai zai zai doke kai kai kai ina ya kai ka raison da retret ko ya kai ka canya yadda wannan shine ke ka lalabtar da danka kana tsoron gobe ya ciro maka convocation ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan ka ai hida amma ya zamanto maka me ya zamanto maka fitina kamar yadda Allah ya ce a takaice dai wa masu girma ko a gida ya kasance muna hihita karatun ƴaƴanmu akan kawo musu kayan alatu na kwalam da makulashe domin shi ilimi zai gina musu menene zai gina musu ruhinsu ne zai gina musu ruhinsu ne shi kuma kaya tufafi da kwalam da makwalashe da wurin zama zai kula da menene gangan jikinsu ne shi ne wani mai hikima yake cewa ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi kam tashqa li khidmatihi at'abta jismaka fi ma fihi khusranu aqbil 'ala ar-ruhi fastakmil fada'ilaha fa anta bir-ruhi la bil-jasadi insanu kana ba kanka wahala akan gina gangar jiki wanda idan ka mutu za ta kasance ne za ta kasance ne turbaya za ta kasance ƙasa yace ka fuskanci ruhinka ka tarbiyyantar da shi ka kula da shi domin ruhin naka shine in ka mutu za a je da shi a rataye imma a aljanna ko a ina ko a ina ko a wuta wani zai iya kokarin sayan salula mai kyau amma littafin da zai zo ya rika duba yana karatu ba zai iya sayi ba da abin da ya kama da haka zai iya biyan kudin taksi ya je kallon kaza amma ba zai iya biyan kudin taksi ya zo masallaci kaza ba don me dan daukar karatu Allah ya kare yawa masu girma a nan za mu dakata lokaci ya yi a gobe insha Allah muna da bako zai zo a ƙarshen karatu za mu yi ƙoƙari mu raga mishi minti sha biyar don saboda kada ya kasance mun shiga a cikin lokacin mutane kina ya yi tafsiri minti goma sha biyar sauran lokaci sai mu tsaida mu bashi ya muna nasiha domin bako zakuwarsa akwai alkhairi ta kan iya ya faɗi wata magana wadda za ta yi tasiri a tattare da mu insha Allah kenan gobe zai zo a ƙarshen karatu ya gabatar mu da nasiha takaitatta insha Allah muna fatan Allah ya kai mu lokacin lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah